بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أسافير ونوي ميتارن البركة نا الخميس 20 دا bakwai ne ko? 28 da watan Ramadan. Hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara ishirin a shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da daya da watan biyar a lisahin turawa miladiya haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin miladiya ubangi subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya mun kwana a aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut faɗin allah maɗaukakin sarki sarki yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ya zamu tashi aya 56 zuwa karshen sura in Allah ya yarda sai Allah ya ce يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون Allah ya ce, Ya ibadiyar ladina amanu inna ardi wasi'atun fa'iya ya fa'budun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu ya ƙare ba mu labarin halin da kafirai da mushrikai da minafikai da azzalumai za su shiga a gobe alkiyama. sai Allah ya shigo mana bayani akan sahabban shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mafificin al'umma kenan Allah ya ce ya ibadi ya ku bayuna wannan khitabi mai daraja Allah yana kiran sa ne da sahabban manzon Allah Allah ya kira sa ya kira su da bayunsa domin sun fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan zamani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum manzon Allah ce mafificin al'umma ko mafificin karni a rayuwa shine karnin da nake raye sahabbai na da dimbin daraja annabi ya ce law anna ahadakum anfaqa eh, mithla za- mis- mithla eh, jabalin zahaban da za a ce ɗaya daga cikin ku da ba sahabbai ba mutanen wannan lokaci mutum zai ɗauki zinariya kamar dutsen uhudu ya bada sadaka annabi ya ce bai kai muddin da sahabi zai bada sadaka ba fi sabilillahi ya fi ka daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya yarda da su kuma da Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina kuma ya Allah ka yarda da mu ya Allah ya Allah ka sa mu yi aikin da zaka yarda da mu su ma aiki suka yi sai Allah ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani kaga Allah ya tabbatar da cewa suna da imani Allah ce inna ardi wasi'a kasata mai yalwa ce kasata akwai faɗi gare ta akwai surfas da yawa duk duniya nan duk da zaka taka kasa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk inda zaka shiga ba inda zaka je ka iski ba mulkin Allah subhanahu wa ta'ala bane ba kasar Allah ba samar Allah ba taurarin Allah ba watan Allah kuma ba ranar Allah duk duniya inda zaka leka sai ka iske wannan abubuwan to Allah ce inna ardi wasi'a kasa ta akwai yalwa gare ta idan kuna a garin Makka ana azabtar da ku ana cutar da ku Allah ce me zai hana ku yi hijira me zai hana ku bar garin ku tashi ku bar wannan garin na Makka ku koma garin Madina kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga baya Allah ya bashi umarni da shi da sahabbai gaba ɗaya su cire da garin Makka saboda a Makka ana da ana watan kuntata musu ba sa samun sarari wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala watan ya umarce su da su mi da su yi hijira su bar gida na kafirci lokacin Makka kafin musuluntar mutanen Makka aya Allah ya ce su bar gari inna ardi wasi'a ƙasa ta akwai yalwa gare ta sai Allah ce fa iya ya fa'budun da haka ni Allah ni ne na fi cancanta da abota min ku yi hijira ku tsarkake watan ibada zuwa gare ni wallahi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsarkake watan ibada su ga Allah subhanahu wataala su abinda suke nema wato Allah madaukakin sarki su samu watan abinda ke wajen Allah arama mutum ya bar matarsa wani mata hudu gare shi cikin sahabbai ya bar su ya bar kasuwancinsa shagonsa mai kuɗi ne ya bar ɗiyansa ya bar uwarsa ya bar babansa ya bar garin da aka aihe sa ya koma garin madina inda sai an taimaka mai da dabinon da zai ci ka san dai wallahi Allah yake nema a rayuwa ya Allah ka arzita mu da wannan irin imani Allah ce wa iya ya fa'budun da haka ni Allah ni na fi cancanta da ku tsarkake bauta zuwa gare ni Allahumma ja'alna minal mukhlasin sai Allah ya ce aya ta gaba كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko wace rayuwa da take raye a duniya ubangi subhanahu wa ta'ala ce za'iqatul maut ma'ana sai ta dandane abin da ake cewa mutuwa ba wani mutum a rayuwa namiji ko mace yaro ko tsoho face wata ran sai an waye gari ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan mutuwar ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya ta kashe wanda kowa sai ya mutu a rayuwa duk kuɗin ka sai ka mutu duk mulkin ka sai ka mutu duk iya karatun ka na alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya jahi duk abin da kake takama da shi a rayuwa duk iya ustazancin ga su abuka ne siddiq sun fika zama ustazu sun fika takawa sun fika walitaka amma wannan bai hana mu sun tafi wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce kullu nafsin kowace rayuwa ba wata rai a duniya ba ce za'iqatul maut sai ta dandane mutuwa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi ma ya mutu kafirran maka suka zo suna cewa da manzon Allah ya mutu shikenan wannan addinin an huta da da'awa sai Allah ya ce innaka mayyitun إنك ميت وإنهم ميتون
Allah ya ce innaka mayyitun kai annabi sallallahu alaihi wasallam mayyitun mai shirin mutuwa ne za a waye gari wato baka a duniyar gashi yau manzon Allah rabansa da duniya shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da wani abu da annabi ya bar duniya sai Allah ya ce wa innahu wa innahu mayyitun kuma su ma su mutu su bar duniya yau ina su Abu Jahal ba su a duniyar nan sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce aina ma aina ma kuntum yudrikumul maut
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ubangiji subhanahu wa ta'ala yace aina ma takunu yudrikum aina ma ta- takunu yudrikum al-maut duk inda kuka kasance a rayuwa duk inda kake in masallaci kake mutuwa tana iya iske ka in gida kana gidan karuwai kana karuwanci mutuwa tana iya ta iske ka in kana shan giya mutuwa tana iya ta zawa ta iske ka malam awal duk inda mutum yake a rayuwa wallahi ba shakka sai ya mutu law ashal fata alfa summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila al-qabri da za ka yi shekara dubu a rayuwa Allah ya kara maka wasu dubu wata ran su an kira kamar ganyen wane yau wanne ne fi kowa shekaru a tawa dan Allah yana ina an yi mutanen da an ce suna da shekara 120 a tawa yau suna ina wallahi sun tafi kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma Allah ya ga qul innal mauta alladhi tafirruna minhu قل إيه قل إن الموت الذي تفرون منه مم.
فإنه ملاقيكم مم.
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wa sallam mutuwar tan da suke ji ma tsoro mutuwar tan da ba sa ton- son son haduwa da ita ba sa son ana baya ba san wani an ka aga ce me wani ya mutu sai dai shikenan kai saboda Allah ana zaman lafiya ana hira ka kawo hirar mutuwa wallahi ba shakka gaye ka shirya duk suwa ga ka duk iya istirkin ka wataran sai an sanya ga cikin likafani an kai ka makabarta an ajike kullu nafsin za'iqatul maut shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan duniya yace kullu man 'alaiha كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ce kullu man alaiha fani duk wanda yake tattakawa a wannan duniyar Allah ya ce fanin mai shirin karewa ne duk abin da yake motsi a duniya sai an waye gari wata ran babu shi inji ubangi subhanahu wataala kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu a rayuwa mai shirin halaka ne mai shirin karewa ne a darkake shi banda Allah subhanahu wataala shi yasa shugaban halitta shi kadai ne Allah subhanahu wataala ya bashi zaɓin rayuwa ko mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cika shekara 63 sai Allah ya turo mala'ika ya kwanta bai da lafiya bayan yayi aikin hajji guda a rayuwarsa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗaya yayi aikin hajji yayi umara guda hudu malam da ya da annabi da ya dawo daga umara bayan an yi hajjul akbar an- aikin hajji eh, ranar arfa ta zamanto ranar juma'a manzon Allah yayi wa'azin da bai taba yi ba a rayuwa har ma yake cewa tsammani watakila ban taba haduwa da ku ba bayan wannan shekarar to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai kwanta jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya annabi sallallahu hatta kai bai iya fitowa sallah kaga rashin lafiyar annabi ya tsananta a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya tambaye manzon Allah wai a- a- da a doki rayuwarsa da a barsa duniyar nan wanda yake da bukata annabin Allah ya ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ya fi son can ya je zuwa wuri madaukaki shine lokacin da ya kira Fatima ya kira ta yi mata wannan bayani ya ce hakikan wannan shine haduwa ta da ke ta karshe a rayuwa annabi ya fi son Fatima cikin ɗiyansa ya ce wannan haduwa ce ta karshe da ni da ke a rayuwa ta ta duniya sai Fatima ta fashe da kuka sai manzon Allah ya kira ta ya ce mata kuma anti sayyidatu nisa'i ahlil janna ke Fatima duk wata mace da take takama take jujjuyawa a aljanna ke ce premier dama aljanna kaga sai ta yi murmushi to ashe kuma manzon Allah ya ji zafin mutuwa annabi ce inna inna fil mauti la sakarat mutuwa akwai magagi shi yasa wallahi mu bari mu yi aiki nagari sai mutuwan ta zo muna da sauki ya Allah idan mutuwar ta zo Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqina bis salihin Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaina turja'un kowace rayuwa za ta ɗanɗana mutuwa a duniya sai kuma Allah ce summa ilaina turja'una watan kuma wajen mu ne mu wajen su Allah subhanahu wataala Allah ce wajen mu za ku koma sai mu yi muku hisabi mu dibi mutanen kirki mu saka musu da aikin da suka aikata na gari mutanen banza ko mu saka musu da abin da ya cancanta da su ya Allah muna roƙonka abu hisabi Allahumma hasibna hisaban yasira sai Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنو- لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati kaga waɗanda suka aikata suka yi imani da Allah madaukakin sarki suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'ikun Allah da littafan Allah da watan manzannin Allah da inin alkiyama da kuma watan kaddara ta alkhairi ko ta sharri Allah ce bayan sun yi imani da Allah kuma suka biye ma imani da aiki na gari domin imani shi kadai babu aiki na gari baya yi kuma aiki na kware babu imani ba shi sai ka hada biyu ya Allah ka arzuta mu da waɗannan abubuwa guda biyu ka arzita mu da imani kuma ka arzita mu da mai aiki nagari sai Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati hakikan waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki nagartacce a duniya suka yi sallah suka yi zakka suka yi aikin haji suka yi umara suka yi ma'uwayen su biyayya suka kula da haƙƙin ɗiyan su suka watan aure da ɗiyan su lokacin suka kai aure aiki nagari ne suka kula da haƙƙin makotaka suka ciyar da miskinai suka taimaka wa marayu duk dangi ne na aiki nagari Allah ya ce lanubawwi annahum minal jannati ghurafa ba shakka a gobe alkiyama Allah ce wallahi lanubawwi annahu Musa Allah mun yi alkawali za mu zaunar da su min aljannati a cikin aljanna ghurafan Allah ce wasu waton wato soraye wasu itajikin ne wasu dakuna a cikin aljanna ya Allah ka samu dace da wa'annan gidajen aljanna ma Allah subhanahu wataala yayi mana bayani waton abubuwa ne masu abin nan yake da suna gidaje masu ɗaukaka kadibi sutul ghashi Allah ce wujuhun yawma idhin na'ima ila rabbiha nazira wujuhun ba shi ba wujuhun yawma idhin sotul gashiya Allah ta hala ataka hadithul gashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju salatu wujuhun yawma idhin na'ima li sa'yiha radiya fi jannatin aliya cikin aljanna gidaje na aljanna Allah ce aliya masu wanda aka ɗaukaka girginin su ubangiji ya ɗaukaka gina jama'a ɗaki na aljanna birgin da Allah ya haɗa yayi aljanna azurfa da zinariya ne zinariya ce zinariya Allah ya sarrafa akai bulo akai birgi birkin aljanna da ita da mi watan da ita da da ita da azurfa sannan kuma tsakuwar cikin aljanna ɗan uwa tsakuwa annabi su zage cewa lu'ul wal yaqut ne diya wanda yafi komi tsada a duniya shine tsakuwa a cikin aljanna kai aljanna a daɗi ya Allah ka arzuta mu da aljanna ga gida mai ɗimbin yawa gida mai girma wanda talaka a aljanna Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard fadin aljanna Allah ya ce arduha samawati girman sammai da kasai talaka a aljanna manzo Allah ya ce gidansa kamar duniya so goma talaka a aljanna Allah ko da talocin mai abar mu cikin aljanna ko da talocin mu samu a aljanna kuma wallahi kana mutuwa ka shiga aljanna ka rabu da talauci har abada domin komi Allah ya ce walahum ma tashtahi fihi al-anfus wa talazzul a'yun duk abinda rayuwarka take bukata aljanna Allah ya ce akwai sannan kuma duk abinda zuciyarka take so Allah ya ce wannan abin akwai shi cikin aljanna to Allah ya ce wa'annan bayuna da suka yi imani suka aikata aiki na gwari Allah ya ce lanubawwi annahum fil jannati ghurafa ba shakka za mu zauna da su a cikin aljanna watan gidaje wa masu dimbin girma watan kusur soraye ne wanda Allah ya tanada wa 'yan aljanna sai Allah ya ce tajrimin tahti hal anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wannan watan gidajen akwai itace jama'a aljanna akwai duk wani nau'i na 'ya'yan itace thimar akwai ayaba akwai pom akwai banan akwai magariya akwai abinda ma kai baka taba ganin shi ba akwai duk abin da ka sani sannan kuma jama'a ga tajrimin tahti hal anhar koramu na gudana karkashin wannan gidan na aljanna kai jama'a mu ce Allahu akbar koramu koramu in ka dibi suratul suratul Muhammad ubangi subhanahu wataala sai da yayi bayanin wani irin koramu ne yace kun ga akwai akwai korama ta ruwa ko akwai ta zuma akwai ta madara akwai ta giya kai la ilaha illallah giya kuma wadda ba ta sa maye Allah ya samu dace aram ana iya ba mu ayar ubangi su ban ake cewa han مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah ya ce matsalul jannati lati wa'idal muttaqun misalin aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ma masu imani Allah ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asinin a cikin aljanna akwai wani tawatan anhar gulbi teku flame na ruwa wanda Allah ya ce min ghairi asinin wa'annan ruwan ba datti wa'annan ba sa sa kolora wa'annan ruwan ba sa sa duk wata fitina da wata rashin lafiya ka sha su tsaya maka a wuya kana shan ruwa ruwa ka ji suna wani warin abu Allah ce wa'annan ba da su sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'abuhu kuma akwai kogi na madara wanda madara da in kana son ka sha lafiyayya sai ka kashe kuɗi masu yawa to Allah ce kogi na zamu baka wanda lam yataghayyar ta'abuhu can dananan sa baya canji in ji ubangiji subhanahu wataala sai Allah ce wa anharun min khamarin lazzatin lisharibina sannan kuma da kogi na giya Allah ya ce masu daɗin sha ne da duk wanda zai sha wannan abin Allah ya samu dace sai Allah ce wa anharun min asalin musaffa da kuma awatan kogi na zuma zuma tatacciya ba su kari da ake hada ba kana shan kashin zuma kashin kwaro an ban kwaro kake sha Allah ce ba irin shi ba Allah ce musaffa tatacciya ce idan gangan gariya daga wajen ubangi subhanahu wataala sai Allah ce walahum fiha min kulli samarati so dukkan nau'in ayin ice duk wani nau'in dan ice da ka sani a duniya a aljanna akwai shi da kuma wanda babu ma a duniya sai Allah ce kuma wa magfiratun min rabbihim da kuma gafara daga ubangijin su ya Allah ka samu dace da wannan aljanna Allah ce tajri min tahti hal anhar koramu suna tafiya a karkashin wa'annan watan soraye na aljanna sai Allah ce khalidina fiha sun suna masu dawwama a cikin ta har abada babu ranar fitowa in aka shiga aljanna jama'a dadin aljanna na daga cikin babban ni'ima aljanna in ka shiga baka hitowa duk wanda shiga aljanna wallahi bai hija duk ba kamar masallacin gaba ne da ana ai a zuwa hidda mu alhiki a'a ita aljanna duk wanda ya shiga to babu ba ka iya babu hidda ba kuma ba a zo a ce an gyara in ka shiga ka shiga Allah ce kalidina fiha abadan har abada suna masu dawoma a ciki Allahumma adkhilna fil janna Allah ce khalidina fiha abada suna masu dawoma a cikin aljanna har zuwa ƙarshe kuma babu ƙarshe dan babu rada za a dawo duniya kuma babu waton ba a fitowa a ciki Allah ce ni'ma ajrul amilina madalla da ladar wa'anda suka yi aiki a nan rayuwar duniya suka aikata aiki nagartacce da ya kai su aljanna ya Allah ka ba mu damar aikata aikin da zai kai mu aljanna sai Allah ya ce aya ta gaba الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ubangiji subhanahu wataala yake cewa allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalu kamar ka tambaye Allah su waye al'amilina sai Allah ce allazina sabaru su ne wa'inda suka yi hakuri a nan rayuwar duniya akan cutarwa da ake musu sun rike Allah a zage ka sun rike Allah a ci maka mutunci sun rike Allah a toshe musu haƙi sannan kuma suka yi hakuri wajen bauta wa Allah subhanahu wataala kai hakuri wajen fitowa tahajjudi kai hakuri wajen yin itikafi kai hakuri wajen ciyar da miskini kai hakuri wajen ɗaukar yawanin marayu ka yi haƙuri wajen sayan littafai da makaranta ka yi haƙuri wajen biyan malamin ɗiyanka aiki ne mai girma sai Allah ce wa'anda suka yi haƙuri akan wa'annan abubuwa wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan kuma game da ubangiji su sun dogara a rayuwa cikin dukkanin al'amarin su na rayuwa duk abin da ya same su Allah kuma duk abin da suka rasa Allah ne ya hana musu sai Allah ya ce waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ba wata dabba a rayuwa ya ga ce dabba duk abin da yake tattakawa a duniya Allah ce ba wata dabba a rayuwa a duniyan nan wanda take dauke da arzikinta ba wani wanda da yake kokarin tara arzikinsa Allah ce ko ka tara ba aikin ka bane mu ne muka baka shi jama'a mun fahimta Allah ce wa ka ayyin min dabbatin diwa daga cikin dabba halittun da suke rayuwa a duniya Allah ce la tahmilu rizquha ba wanda yake rike da arzikinsa ba wanda ya ba kansa dukiya kai da kake takamaka da kuɗi zaka iya sayan komi da kuɗi Allah ce arzikin nan ba kai kake ba kanka ba Allah ce mu Allahu ya rizquha shi Allah shine ke arzita kowace rayuwa abincin kowane rayuwa na kowane iri a wajen Allah sananne ne shi Allah ya san komai abin da zaka ci arama abin da zaka ci Allah ya san komai zaka ci in baka ci kuma Allah ya dama Allah bai kaddara zaka ci ko da ka ci shi je ku kun fahimta in ka samu riba a yau ka samu ribar miliyan goma sai Allah ya sa gobe ribar jika hamsin ce zaka samu haka Allah ya kaddara waka ayyin min dabbatin Allah ce ba wata ai diwa daga cikin dabba wadda take ba ta iya abin nan a rayuwa Allah ce musu Allah mu ne muke dauke da arzikinta ba wanda yake dauke da abin da haka kaka ji talauci ko da ka yi hijira ka tafi ka bar dukiyarka wannan Allah na mun mutanen Makka masu imani watan hidabi ko ka bar dukiyarka ka tafi Madina Allah ce musu Allah mu ne ke arziktawa shi Allah shi inna Allah huwa razzaqu shi Allah shi ne ke arziktawa ya Allah ka arzita mu da arziki mai albarka ya Allah ka ba mu arziki arziki mai albarka ya Allah ka kare mu da arziki wanda zai kai mu da halaka ya Allah in zaka ba mu arziki ka ba mu arzikin da za mu dage akan bauta wa bauta ta gaskiya Allah ya ce to ko da ka hijira dan ka tafi wa'azi ka like shago ka zo ka yi itikafi dan ka like shago ka tafi ka yi wa'azi dan ka like shago ka tafi ka karantarwa dan ka like shago ka kai ka tafi ka yi aikin alkhairi Allah ya ce ka gane cewa ba like shago ba shine ke kawo arziki a'a ko da shagon na bude Allah ya ce ba shi ke kawo arziki ba mu Allah mu ne ke arzitawa abinda yan kasuwan ba su gane ba kenan sai mutum ya ga kai wawanci na yi like shago ya tafi itikafi wato ina ku da shigowa an liƙe shago an an zauna ya muje shi Allah shine ke bayarwa ko nawa ka zo ka bude shago ka zo da kuma baka samu ko dala ba nawa ka zo ka bude shago baka samu ko dala ba sai ga ya liƙe shago waya ta wajen wa'azi har ayi kwana bi wai wai rashin aiki na kai wanda ba gaskiya baka da aiki Allah ya ga har yanzu ba kai baka neman kuɗi ba neman kuɗi haka ana liƙe shago wai ba a neman kuɗi ana liƙe shago bai san cewa shi Allah shine ke barawa sai ka tafi ka tai wajen wa'azi kwana ɗaya kwana biyu sai ka dawo kuma Allah ya tattara maka cinikin da kai wanda ya zauna bai sai shi wata bai yi shi ba wallahi sai shi wata bai yi shi ba sai Allah ya baka arzikin da kai da ka zauna shago wata guda baka same shi ba Allah ce nanu mu ne ke arzitawa nanu narzuqukum wa iyyahum da ku da yaran kowanne ma mu Allah mu ne ke bayarwa da haka Allah shine ar-razzaq Allah ce Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah shine wanda yake arzita kowace dabba a rayuwa ina mutum ke neman ya samu to wallahi da tsutsa ba da ci abinci ba da kihi bai ci abinci ba da tsuntsu bai ci abinci ba saboda keta dan annabi Adam amma Allah shi ne ke bayarwa kuma sai ya baiwa kowa gwargwadon abin da ya dace da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace sai Allah ce wa huwa samiul alim shi Allah shi as-sami'u ne mai ji da duk zancen da muke gai kana cewa like masal like makaranta ya shago a tahi makaranta awa dai bata lokaci ne like shago a tahi itikafi sati dai bata lokaci ne like shago a tahi wajen wa'azi bata lokaci ne Allah ce mun ji abin da ka bai kuma za mu ma hisabi za mu kama ka gobe alkiyama sai Allah ce kuma alimun masani daga cikin abin da ke cikin zuciyarku da kuma irin aikin da kuke aikatawa nan kuna kullawa masu masu aikata aikin alkhairi ma kin Allah ce duk mun san abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce aya ta gaba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa'anni yufakun Allah ya ce wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard idan ka tambaye su wane ne ya halici sammai da kasai ka tambaye wato mutanen Makka da ma wanda zai ce maka in ka liƙe shago ka tai wajen wa'azi baka da aiki sai Allah ya tambaye su wai waye ya halici sammai da kasai Allah ce la yaqulunna Allah wa sakhara ash-shamsa wal qamar wane ne ya hore rana ta fito ta yi awanninta a duniya kuma ta koma wane ne ya hore wata yana jinjiri har ya tsuka wane ne ya sanya wata yana hasakawa wane ne ya sanya rana hurin neman abinci Allah ce lai yaqulun Allah za su ce Allah ne ke fitar da wannan Allah shi yayi sama Allah shi yayi ƙasa Allah shi ya sanya wata Allah shi ya sanya rana sai Allah ce to fa anna yufakuna wannan inkari ne kuma ta'jibi inkari Allah yana mamaki to Allah ce dan me suke karetawa dan me suke inkari dan ka tayi wajen wa'azi tunda shi Allah shine ke ya fitar da sama yadda Allah ya fitar da rana yadda Allah yake fitar da ranan kuma bai gagari Allah ya baka arziki ba Allah ce fa anna yufakun dan mi suke kauda kai suke kayyata ayyata suke karyata ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يتي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وبنج سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده شي الله شي ke shimfida arziki daga bayunsa da bayunsa Allah sai ya arzuta wanda ya ga dama liman ya sha'u min ibadi wanda Allah ya ga dama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta sa wa yaqdiru laha kuma wanda Allah ya ga dama sai Allah ya kuntata mai wajen arziki sai a bar shi ya zo ya bude shago bai wata jika uku in ya zo ya bude shago bai wata ɗari biyar ya wata shago sai ma shi bude watan sai dai ya kashe na cikin aljunsa ba zai samu ko dala ba Allah ya ce wa ya kadir la watan kuma sai Allah ya kuntata mu wanda ya so sai a takaita masa arzikin sa wallahi da neman yawan kuɗi ke sawar a samu kuɗi da ba da garin ga yan talla da gusu yi kowa samun kuɗi da neman kuɗi ne da yawo ke sa farat a samu kuɗi da 'yan talla da gudu su yi kowa samu kuɗi da za su saman belo saman moto ana ta yawo a saman mashin ana ta yawo amma kuma har yanzu sai ga an yi shekara goma kuma saman moton nan aka yawo ne Allah shi ne ke azurta wanda ya ga dama Allahu ya fitur rizka liman ya sha'u min ibadi shi Allah ya ga dama kana kabu kabu sai Allah ya ji a yayi ka sai a fara jin ka alhaji wane ka ka doka ka wallahi kana dan kolin ka ka dan bude yan kayan ka tebur sai a fara jin ka sunan kana ka fara kaza ka taka dibi duk masu kudin gare dan ya suka fara wallahi kowanne da kasa ya fara dare dai Allah ya ba su arzikin da haka shi Allah shi ne wanda yake shimfida arziki da wanda ya ga dama sannan kuma ya kuntata mu wanda ya ga dama a halashi arzikin sai Allah ya ce kuma inna Allah bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne akan dukkanin komi ya san in aka baka kuɗi da yawa zaka yi banna Allah subhanahu wataala alimun ne shi ya san komi sai Allah ya ce aya ta gaba wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma نحيي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
Allah ya ce wala in sa'altahum idan ka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'a wane ne yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha sannan kuma ya rayar da kasa bayan ta mutu yanzu kasa ta bushe wani wuri an yi shi bikacawa ta fito a ramma waye ke wannan abin Allah ya ce Allah ya ce la yaqulunna Allah za su ce Allah shi ke sabkar da ruwa kuma ya fitar da cawa sai Allah ya ce qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata da Allah in dai Allah ke yin wannan to baka da damuwa a rayuwa in dai Allah ke yin wannan ko yadda Allah yake zubo ruwa daga sama ya fitar da ciyawa har a samu abinci to ni ma ban yanke kauna ba cewa Allah ya zubo min arziki daga sama in zama tumo wadace a rayuwar duniya ka ce godiya ta tabbata da Allah bal aktsaruhum la ya'qil sai dai mafi mafiya yawan su ba sa da hankali shi yasa suka zauna shago ba a tahiya makaranta rashin hankali ne Allah ce bal aktsaruhum la ya'qiluna mafiya yawan ba su da hankali sai Allah ya ce وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirati la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya wai duniyar da kuke kokarin tarawa kai kudi a dinga ambaton ka ana cewa wane mai kudi ka sa shadda ka hau mota ka sai wane ne Allah ce kai dan uwa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun ita rayuwar duniya ba komi bace wajen Allah illa lahun sai dai wata wasa ce wa la'ibun wata wasa wasan yara ce shagala ce da kuma wasa Allah ce ka kai kake daukar duniya wani abu wallahi da duniya ta kai fuffukin sauro daraja wajen Allah manzon Allah ce da kafiri bai sha ruwa ba a rayuwa eh da duniya tana da daraja wajen Allah Allah ce da kafiri annabi ce da kafiri bai sha ruwa ba a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa ma hadhihi alhayatu dunya duniya da kake kwarin ka tara kamar matsayin ka kuɗi ba ba kai musu alqur'ani ba Allah ce ka sani fa duniyan nan wasan yara ce wasan yara aka zo aka zauna minti biyar kaga kuma kowa ya watse ya tafiya ce sai Allah ce wa inna daral akhira tabbas gidan lahira lahiyal haiwan ita ce rayuwa waton ta har abada rayuwa da ke har abada alhaqiqiyya ad-da'ima allati la mauta fiha rayuwa wadda take tabbatacciya wadda take mai dawwama wadda babu mutuwa a cikin ta Allah ce law kanu ya'lamu da dai suna da sani da kowannen su yayi kokari ya nemi lafira Allah ya samu zaman cikin masu neman lahira sai Allah ya ce aya ta gaba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين sai ya ce فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
Allah ya ce fa'iza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din idan suka hau aqidar kafirai da mushrikai da munafikai idan suka hau a cikin jirgin ruwa suna tafe sun tafi odar kaya sai su ji sai su ji tsoron nutsuwa ai su nutsa cikin ruwan sai su koma da'awu Allah sai su dinga roƙon Allah mukhlisina lahu din suna tsarkake addini ga Allah subhanahu wata'ala yake Allah ce fa'iza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din idan suka watan hau a jirgin ruwa sai su dinga kiran Allah subhanahu wa ta'ala suna masu tsarkake addini wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce falamma najjahum yayin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su suka samu kuɗi suka samu abin da suke lokacin da ake ne ake kasuwanci aka ramaka Allah a taimaka mana da addu'a a sa addu'a ai an karanta Qur'ani malam a samu addu'a kaza da kaza Allah ce suna samun kuɗin wa sai su dawo in iska sai su dawo yan iska sai su dawo suna shirka da Allah yanzu tun da aka ramaka Allahu malamin allo aka samu ko malamin Qur'ani aka sa aka yi addu'a aka karanta Qur'ani aka roki Allah Allah ya bashi kuɗi daga lokacin da Allah ya bashi kuɗi kuma sai shiga bokaye ana bashi laya saboda abin ya tabbata ai ma'anar kenan jama'a mun fahimta Allah ce fa idza najjahum ila albarri idan ubangi subhanahu wataala ya taimake su suka fito daga cikin wannan kangi na watan na suka fito daga cikin watan sarari suka shigo cikin sarari sarari idahum yushrikuna sai ga suna shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala suna hada Allah da wani ana ganin dukiya in ba an daure ta ba ta tsayawa sai Allah ya ce liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun Allah ya ce liyakfuru bima atahum ma atainahum liyakfuru domin su kafirce wa ubangi subhanahu wataala akan abin da Allah madaukakin sarki ya basu na rayuwa wannan wato hujja ce da Allah yake abin nan Allah ce liyakfuru bima atainahum wato domin su kafirce wa abin da Allah subhanahu wataala ya basu na taimako da kuma dukiya da kuma Allah subhanahu wataala ya sanya tsare su a rayuwa sai Allah ya ce wal yatamatta'u kuma dan su ji daɗi a rayuwa su more duniyan sai Allah ce kai fa saufa ya'lamun da sannu za su sani suka je gaban Allah subhanahu wata'ala duk wanda Allah ya baiwa dukiya ya roki Allah ya bashi dukiya kana kasuwanci ka zo sallah ka roki Allah ya Allah ka bani kuɗi Allah ya baka kuma ka dawo kana hana aikin alkhairi a cikin al'umma ka kasa taimakawa al'umma sannan kuma ka ji daɗi da duniyan da Allah ya baka Allah ce fa saufa ya'lamun da sannu za su sani aka je gaban Allah subhanahu wata'ala inin alkiyama duk kuɗin ka dala bayan dala ka tar da miliyon ɗari sai Allah maka yi sabe su wallahi ina ka samu kuma ina ka sanya e kuma mi kai da su ga masallaci ne na bukatar a samu su tafikin ne masallaci ne suna bukatar a samu su lasfilikin ne alarmomi suna bukatar su yi ɗauka alƙur'ani wannan suna bukatar su yi kaza amma ka kasa taimaka musu babu motar tahiya wajen wa'azi babu isansi sai da kullun karuwai da 'yan iska kana taimaka musu da kuɗin da Allah ya baka Allah ce fa so ba ta'alamu na da sadu za ku sani a gaba a gaban Allah sai Allah ya rika muku azaba sai Allah ya ci awalam yarawanna ja'alna حرمنا منها ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman amina ashe su ba su ga ba cewa mun sanya musu harami su kafiran maka Allah ce ba su ga cewa mun sanya musu harami aminan watan amintacce wanda in ka shiga cikin watan ɗakin Ka'aba ka zamanto amintacce a rayuwa Allah ce ba su ga wannan ba kenan cewa Allah ya sanya musu ɗakin Ka'aba amintacce wa yatakhattafu nasu min haulihim sannan kuma Allah yake cewa ana watan ana kaiwa mutane hari waɗanda ba su ba a wajen maka ana samu ana kashe mutane ana ana jarraba su da abubuwa da yawa na rayuwa Allah ce wai takhattafu nasu min hawlihim geben makka wanda ba harami ba Allah ce mun jarrabe su ana kai musu harhare sai Allah ce afa bil batil yu'minun yanzu ashe da ƙarya ne za su yi imani da shirka ne da gumakan ne za su yi imani wa bi ni'matillahi yakfurun da ni'mar Allah subhanahu wata'ala ya musu ba za su gode wa Allah ba game da ni'mar Allah su bauta wa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya ka bi Allah ka bauta wasu ka shiga aljanna sai ka dawo kana taimaka ka ruwai da yan banza da yan iska kana abin da bai dace ba a rayuwa kana lalata tarbiyyar marayu babanta ya mutu ole ka aure ta kana zina da ita dan ka bata kuɗi Allah ce yanzu afa bil batil yu'minun yakfurun wa bi ni'matillahi afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun sai Allah ce aya ta gaba wa man azlamu mimman iftara ala الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين shay'in Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wai wani ne fi kowa ƙarya ai ba wanda yafi kowa zama makaryaci in ji a rayuwa kuma ba wanda yafi kowa zama azzalimi a duniya mimman iftara ala Allah kadhiban kamar wanda wanda ya wanda ya kirkira ƙarya ya danganta da ta da Allah subhanahu wataala ba wanda yafi kowa zalunci kamar wanda zai kirkiro ƙarya ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba ya ce shi na Allah ne ba na Allah bane kaza da kaza Allah ya ce ba wanda yafi zama azzalumi a duniya kamar wanda ya karyata Allah subhanahu wa ta'ala iftara ala Allah kadiban wa kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu sannan kuma ya karyata wa gaskiya ya karyata annabi ya karyata alqur'ani domin duk wanda mai kudin da bai taimaka ma addini duk mai mulkin da bai ma aikin albai aikin Allah duk malamin da bai karantarwa bai wa'azi bai dora mutane akan tafarki na gari sai ya zauna yana ai alluna a cikin gida kaga ya shiga ta hanya ta daban Allah yake cewa yanzu wa aukar zaba bil haqqi kaga ya karyata littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce lamma ja'ahu lokacin da gaskiya ta zo masa alaysa fi jahannam masawal lil kafirin Allah ce ashe ba jahannam bace makoma kafirai Allah ya kare mu Allah ce ai duk kafiri ba inda ya cancanta da shi sai kafiri sai Allah ya ce aya ta karshe والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana tabbas wa'anda suka yi kokari a tafarkin mu suka yi kokari da rayuwarsu suka yi kokari da dukiyarsu domin ci gaban addinin Allah suka yi kokari da mulkin da Allah ya basu domin su ga addinin Allah ya ci gaba ba su roshe addinin Allah ba su hana mutane aikin Allah su hana mutane sallah Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana ba shakka Allah ce wallahi za mu dora su tafarkin mu duk wanda ya bi hanyar Allah yake kokari don musulunci ya ci gaba to sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan bin Allah subhanahu wataala ɗari bisa ɗari jama'a mun fahimta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ce lalle tabbas waɗanda suka yi kokari a cikin tafarkin mu da dukiyarsu da rayuwarsu da karfinsu da dubararsu da komin da muka ba su na ni'ima a rayuwa Allah ce lanahdiyannahum subulana Allah ce mu su Allah za mu taimake su akan bin tafarkin mu sai Allah ce wa inna Allah lama'al muhsinin ba shakka tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muhsinina yan uwa na muka zo karshen wannan sura mai tarin albarka suratul ankabut kuma nan ne karatun mu na karshe a cikin tafsirin wannan shekara ta 1441 ta shekara 1441 kuma ta shekara miladiya 2020 miladiya ko Allah subhanahu wataala ya sanya wa rayuwar mu albarka duk wanda suka taimaka tun daga masu hada kayan da kuma alaramma musamman alaramma na masa fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi da ma wanda suka dauki yawunin tafiyar da wannan tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da ma duk wanda yake bada goyon baya ta saurare da ma wanda bai saurare Allah subhanahu wataala ya gaba daya ya biya mun bukatocin mu na alkhairi sannan musamman ma ina wa malamin mu addu'a malam Muhammad Alhaj wanda farkon tafsiri can muke karatu a wajensa da kuma shugaban wannan tafiya ta matasa Allah subhanahu wataala ya kiyaye sai ya tsare sa da su ma malam Awal su malam Ibrahim Allah ya bai bukatoci na alkhairi baki daya Allah raba gangarau Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara nisan kwana kuma Allah ya kara imani da tauhidi Allah ya taimake mu baki daya ku sai a yi mu da addu'a a ran ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اللهم صل على محمد وسلم آمين.
ربنا عليك توكلنا وإليك هنبنا وإليك المصير آمين.
نواصينا بيدك آمين.
ماض فينا حكمك آمين.
عدل فينا قضاؤك آمين.
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك آمين.
أو أنزلته في كتابك آمين.
أو علمته أحدا من خلقك آمين أو استأثرت به في علم الغيب عندك آمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين.
ونور صدورنا آمين
وجلاء أخزاننا آمين.
وذاب همومنا وهمومنا آمين.
وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت آمين.
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك آمين.
إنه لا يذل من واليت آمين.
ولا يعز من عاديت آمين.
تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت آمين.
ولك الشكر على ما أعطيت آمين.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك آمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين.
ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا آمين.
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا وجعل وجعل الوارث منا آمين.
وجعل ثارنا على من ظلمنا آمين.
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين.
ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مس- مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا بارك في حياتنا وبارك في آيات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وزملائنا اللهم ربنا باعد بين شيخنا شيخ إيسى أبو بكر وعبد العزيز وبين الشيطان ربنا باعد بين شيخ عيسى أبو بكر وعبد العزيز عمر وبين الشيطان ربنا باعد بين شيخ عيسى أبو بكر وعبد العزيز عمر وبين المنافقين ربنا باعد بينهما وبين الحاسدين ربنا باعد بينهما وبين الماكرين ربنا باعد بينهما وبين خسرة الدنيا والآخرة ربنا باعد بين شيخ عيسى أبو بكر وعبد العزيز عمر وبين الفقر كما باعت بين السماوات كما باعت بين السماوات والأرض وكما بات بين المشرق والمغرب ربنا ارزقهما برزق حلال طيب وعملا صالحا متقبلا اللهم ربنا هؤلاء عبادك يحتاجون إليك ولا يحتاجون إلى غيرك ربنا فيهم محمد الأول وفيهم إبراهيم معسكي وفيهم عمر وفي وفيهم عمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا اجعلهم من أبابك ربنا هؤلاء اجعلهم من أبابك ربنا هؤلاء إخواننا باعد بينهم وبين الفقر باعد بينهم وبين الشيطان باعد بينهم وبين الحاسدين وفيهم عبد الرحمن الرحمن وفيهم عبد الرحمن وفيهم جعفر عليه على اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا بارك في حياة أبينا شيئا اللهم ربنا بارك في حياة أبينا شيئا اللهم ربنا بارك في أهل أبينا شيئا اللهم ربنا باعد بين أبينا شيئا وبين الشيطان باعد بين أبينا شيئا وبين الحاسدين باعد بينه وبين الماكرين باعد بينه وبين خسرة الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لأخينا محمد الأمين ربنا اغفر لأخينا عبد القادر محمد حمزة اللهم ربنا اغفر لأبينا ما لم شيخ ربنا اغفر لأبينا ما لم أمر ربنا اغفر لأبينا عبد المجيد اللهم ربنا اغفر لأبينا الهاج هارون الفيض اللهم ربنا اغفر لهم جميعا ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأوصلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا اجعلهم من أهل الجنة الفردوس ولا تجعلهم من أهل النار اللهم ربنا آمنا بلدنا ضوى ربنا آمنا بلدنا ضوى اللهم ربنا أنزل بركاتك في بلدنا ضوى ربنا من أراد بلدنا ضوى فاشغله على نفسه ربنا من أراد بلدنا تاوى بسوء فرد سوءه إليه اللهم ربنا آمنا منا بلادنا نيجر اللهم ربنا آمنا بلادنا نيجر وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين